إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata ɗaya ko biyu ga wata na jumadal akhirah hijira shekara 438 wanda ya dace da 28 ga wata na biyu shekara 2016 a darasin kenan yau muna darasi na 98 a wannan littafi alwajiz fi fiki sunnatu wal kitab aziz darasi na 98 Uh, sati dai da ya gabata dai kamar da ya gabata mun yi bagana ta aikin haji a aikace bakin gwalgwado wanda dai mun ji manya-manyan dai ababe wanda ya kamata alhaji ya samu idan ya samu wannan ababe ya cika su haji sai dai cikon ababe cewa ya samu harama ya samu tawafin ifada ya samu sa'ayi safa da marwa ya samu tsayuwar arfa sai wanda aka yi magana saɓani kan shi na kwanan muzdalifa shi ne muka ce dai mutum ya cikan dangana ko hujjoji har daga sahabbai masu ganin hakan cewa wajibi rukuni ne kuma na magana wajibai na yin harama daga miƙatin ka a wuce miƙati da irin su mai ake cewa na kwanakin mina da magana jiwa da magana jiwa a jere da magana da magana ta tawafin bankwana da aski ko saisayin tun dai bayani ya gabata a baya mai san dai karin bayani sai koma da sunmu na 97 wanda zai ga aiki da yawa aikace insha Allah yanzu za mu tashi addima'u fil hajj inda ake nema a zub da jini mana a yanka a cikin aikin haji da aka magana jina ne wanda ya kamata mai haji ya ce addima'u fil hajj su ne ga inda ake jini yanka ke kama ka damu tamattu'i wal qiran wanda ya tamattu'i ko kirani tamattu'i shine mutum ya yi umara a cikin watannin haji kuma daga baya ya zo aikin haji shi tamattu'i kirani kuma shine da harko ma ka ɗauko labbai ka lamu hajjan umaratan wa ko hajjan umaratan labbai ka lamu hajjan umaratan wannan shine na niyyar hajjatan umara ka yi ɗauko niyyar hajjan umaratan tun harkon tawafi harkon wajen mikati na niyya ihrami illa magana ihrami yan wasu da a hausa mace ihrami mukan ɗauki wannan zanen na gebto ko mace izar da rida wannan ana ce mai haka aka ce mai ihrami amma ihramin ake magana a nan ihrami na yin dokan niyya ba kai niyya ta umara ko haji cewa kan labbai kan lahun muhajjan ko labbai kan lahun umratan shine ihrami aka rukuni ne a umara ko a haji wannan dole ne kai wannan da aka yi magana ihrami na cikin wajibai iya magana al-ihrami na miqati yin harama daga wurin da aka ce ayi don ka ɗauka can an ce irami ce irami irami da aka cikin rukunin haji an ce al'iram kun ana niyin wannan daga murya da labbai ga lahun hajjar ko umaratan shi ne irami kuma rukuni ne a cikin haji ko umara amma irami daga wurin da aka ce aka yi wajibi ne me ake magana wajibi ne min bayani a can da samu na baya yakan yi wani wani ganganci ko rashin sani ya huce wuri da ya kamata ya yi ya yi niyya ta aikin hajji sai ya wuce zai yi irin misali masu sabka a jidda ba ta da niyya ba ire-iren wannan to kaga eh, magana matabbami magana bayan abin da ya tabbata lalle laihi ne laihi ne yin hakan amma yanzu misali namu a cikin ruwa yake alhaji haka wanda yake adi wanda ake raka kamar ta makana raka ku ba barin ku mutum dai ba a bari ya ware yanzu an riga an sabka bai niyya ba ya za ka tara kamar shi kenan ya asara haji tun da bai ya koma shi ba an bar shi bai koma cikin ruwa ba an bar shi ba ya ce can rabin inda ake zuwa a mota bai ci dama wannan abu kaga anan in ka san hukuncin kenan matsalan yin miƙatikin kenan wajibi ne laihi ne amma wanda bai bata aikin haji kenan mutum sai ya ci gaba kuma lailan ba dan gambe ko shi sani wani bai kai kudin ka ce me yayi shi inda yake yayi niyya labaka lahum hajjan ko maratan kudin ya ci gaba da huce zuwa makka kaga ce me hajji ta baci ban da iya a cikin wajibai ne dama wajibai ne akan samu haka na wani lokaci akan rashin sani ko abu yawa kana mutum ya sabka a jidda da yawa malazai da yawa sun yi niyyar harami daga aiki daga jidda da yawa da yawa malazai ana samu haka nan wanda bai san da wani ka'ida ba a cikin ruwa ka'ida ake akwai kamfuna wanda idan an an je kusan miƙati a cikin ruwan suka cewa kowa duk alhaji ya niyya ya niyya ta aikin haji daga nan to wani ba kowane ba wani kan ba kowane sa ba kawai wanda na cika jirgi da yawa wanda mun ji ba hakan gaskiya ni hanji mun ji ma an ce akwai inda ake yi amma ba ba kowane masu yake shi kina takaice yin harama daga miƙati wajibi ne kenan nan ana ne yin ta da wurinta can kuma al-ihram ana ne ɗaukar niyya bayan kai ne a zuciyarka ka ka lafazin shi na ce a nan ne ake maganar cewa an samu lafazin niyya to shi ma an ce niyya ba niyya bace ba niyya tana nan a ranka kayi niyyar umara ko haji wannan lafazi nan labbai kalam umratan an ce nawaitu a ba nawaitu ba nawaitu umratan ko hajjan wannan kalma ake so a sunna ta zo a nan ne bayan ka kudurta niyya sai ce labbai kalam hajjan ko umratan domin masu aqidar lafazin niyya sai suka maka to aka ce aikin haji a wannan waye ce nawaitu haji ko umara ta kan labbai kalam hajjan ko umratan zuciya niyya ka azuci tana na azuci wannan lafazin da zaka yi na kurin labbai kalam hajjan ko umratan wannan bayani ya gabata kan shi to yanzu muna maganar a wajen ɗauko niyyar ne akwai tamattu'i shine niyyar umara kadai alkirani gama ɗaukar niyyar haji da umara a lokaci guda wanda mai wannan halin in ya zo maka shi konga mai tamattu'i idan ya zo maka aiki awa ɗaya ne daga sa'a daga tawafin ka'aba bakwai ya sallar shi ka'a biyu ya sha zanzam ya sa'a yi safa da marwa shi kenan sauran aski daga yin aski umara aiki in ba taro da yawa umara aikin awa ɗaya da zuwa awa ɗaya rabi ka ƙare to daga nan ka ka zo kamar kana gida ko a umara in ta mutu da kenan me ta mai ta mutu dan wannan jin daɗi ka huta ka zaman to baka cikin kankin harami har lokacin haji shi ta mutu amma ta kirani ko ifradi tunda ka yi niyya mai kirani ko ifradi mai ifradi ni haji kadai idan ka yi niyya daga can murgo da niyyar haji ko murad haji to kana cikin kankin harami in kwana nawa za ka yi a garin makka baka rabuwa da haramin wannan kaya sama da ƙasa zarar da rida baka rabuwa da su kuma duk abin da aka hana mai harami baka yi kana cikin wannan kankin in kwana nawa za a yi hal aje a hutan mina aje a arfa a dawo mina ya kai jiwa ta kwanza ka yi rorewa ya kai ya kai warwarewa har kuka huda kaya kenan shirin bambancin su mai tamattu'i zai huda kaya ya dan more kwana biyu amma mai ifradi da kirani shi zai zama cikin harami har lokacin da aka kare aikin harfa aka zama zalifa aka zo mina in yi jiwa yana iya huta kaya a lokacin nan kuma in ya ji ya tawa fi fada ya komi kuma yana iya yi yanzu da kenan wanda ya yi tamaki ko kirani yanka ya kama shi magana kenan yankan dabba ya kama shi ya ce wahuwa damun lazi ya ji bu alalhajjin lazi labba bi umaratin mutamatti'an biha ilal hajj wannan tamattu'i shine jini wanda ya wajaba kan alhaji allazi labba bi umaratin mutamatti'an biha ilal hajj wanda ya amsa kira ya talbiya da labbai kalamu umaratan zai gama ta da haji a cikin wannan shekara aw labba bi hajjin wa umara kina kirani kenan wanda ya niyyar haji da umara tare da bai lahum hajjatan wa umra kai zama guda musu qarinan bainahuma he ka hada tsakanin haji da umrarka to wannan ɗayan biyu ko tamattu'i ko kirani ko wanne yanka ya kama ka amma kana mai ifradi wa yanka bai kama shi ba wanda ne haji kadai sai wasu da yawa ko wasu masu wasu hali da su je maka amma su busu yin tamattu'i haji umrar haji wai dan kurin kasu yanka dabba ka biya wajen miliyan ko an biya maka wajen miliyan biyu wai jaka saba'in ta mutum wahala saba'in jaka saba'in ko tamanin ɗauki ma ɗari ne kada ka biya wajen miliyan nawa saboda allah ba adam ba yankan jaka ɗari jika ce kawai wannan gazgigi wannan ya ce ya kasa wace kware ya ce ya wannan magana da ƙauli ta'ala faman tamatta bil umrati ila al-hajj فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت yace wannan magana dai ta ta yanka kan tamattu'i ko magana umra da kai umra da haji kirani ko ko tamattu'i fadar Allah subhanahu wataala faman tamatta'a bil umrati ila al hajj wanda ya tamattu'i ya dan ji dadi ya gama umra da haji famastaysara min al hadi to abinda Allah ya hore mai sauƙaƙa daga cikin hadaya dabba da Allah sauƙaƙe maka rago ne timkiya ce raƙumi ne abinda da Allah sauƙaƙe maka an baka dama da ka yanka yanka a ciki ya ce faman lamajid wanda bai samu ba hadaya fasiyamu thalathata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum sai yayi azumi na kwana uku a cikin aikin haji kayan a wuta a kwanakin milima kana iya yi kuma kwanaki azumi bakwai in an dawo daga aikin haji wannan kenan azumi goma ne kambacin rago guda misali haba an ba su mutane mawashi zai azumi goma zai yanka rago akwai halaye gaskiya kuma yayi kuma yanka ragon yayi dan shi Allah ta ta fa malamajid ga magana wa shi Allah ta fa malamajid kaga nan bai dacewa kana da hali Allah baka damar yanka ka kiya kai azumi kaga haka Allah ce ba Allah ce in baka samu ba kuma Allah sa akwai ka gaskiya mutum ya dage da hali kurin yanka wannan shine nau'in jini da ake yankawa cikin aikin haji inda nasi ya zo kan magana ta tamattu ko mara sai wuri na biyu inda maganar jini ya zo damul fidiya jini na fansa na kamar zaman kafara yace alladhi yajibu ala alhajj alladhi idha halaka sha'arahu li maradin aw shay'in mudhi liqawlihi ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah subhanahu wata'ala yace wanda ya zamanto daga cikin ku mana me muke cewa damul fidya shine jinin alladhi yajibu ala alhaji jinin da ya wajaba kan alhaji idza halaka sha'arahu in ya aske gashi a cikin harami limaradin aw shay'in mudi rashin lahiya ce ba shi ya bukata ya aski ko ko dai wani abu daban dai mai cutarwa ya sa shi dole ya aski zai yanka don fadar Allah subhanahu wata'ala cewa faman kana minkum maridan aw bi adami rasi wanda a cikin ku bashi da lahiya ko wata cutarwa da ta samu a kan shi ake bukata a yi aski iya kan shi ya wuce an aske gashi a samu wani dimki fa fidyatun to zai fansa min siyamin imma azumi ko sadaka ko ciyar da me aka ce ko yanka kai e kenan imma azumi na kwana uku ko ciyar da miskini miskini shidda ko yanka dabba wannan shine abin da za ka yi sai wannan bangare kenan na inda ake yanka inda kai aski sai damul jaza jini inda ake yanka dalilin kayi wani aiki na harauta da aka hana ka ramuwa ramuwa ta harauta da kai wa huwa damu alladhi yajibu ala al-muhrim idha qatala saydan barriyan shine jinin da ya wajaba kan mai aikin haji idan ya kashe wani abun harauta na saman ƙasa barriyan kenan dabba saman ƙasa ba ta ruwa ba amma saydul bahr fala shay minhu alayhi amma maganar harauta ta cikin ruwa kuna cikin ruwa nan babu laihi duk abin da kai na harauta a cikin ruwa na siya gabata na ƙur'ani a baya ya ce waƙar sabaka ƙaribar alkalamu ala hada dam can dai baya bayani ya gabata kan yadda ake biyan wannan dabba na adiba a kimanta dabbar mai kudin akwai irinta a bada a yi kudin ta babu a samu adalai su yi kiyasi ka biya ko can baya dai bayani ya gabata darasin mu na 96 sai damul isa inda aka ɗora yin yanka jini na wanda aka tsare aka samu matsala ka kasa cika aikin haji in ma dan samu gane ba biza ka je ka yi harimi suka kama ka hanya ana samun haka nan wani kan zuwa zaka an aga zaka motocin kamun kan kame ana ana ana mutane kaman kaji ana kamowa ana sa a mota wanda basu basu da biza ya su wuta cikin aikin haji wasu kuma da bakin ya kama wasu sun mutu wasu kwana mina za su a hinin kaya zuwa arba ake kama su to jini wanda aka tsare ka aka hana ka isa ka da aikin haji ya ce wa yakunu fi sababin ihbasi an itimamin manasikil shi ne ya ce jini da wa yakunu sababin ihbasi wani sababin tsare ka an itimamin manasikil don aka tsare ka hana cika aikin haji baka cika ba limaradin yun augar zalika shin baka lahiya ne a makiya ne yaƙi ake yaƙi hana ka kama hanya ko yaƙi hanya ko ma dai wani abu dai wanda ya hana zuwa a yanzu cikin dalilai na hana isa ka cika aikinka wala ya kunu kada shi tara da inda hirami a can baya an yi bayani ka anan me ce maka inda yanka zai kama ka inda baka yi ba sharaɗi a wajen ɗauko harin makka don akwai cewa ni zaka yi niyya labak lamu umratan mahilli haisu habastani can bayan karanta Allah na ni umara amma wuri na inda aka tsare nake yin daga na kare in kai wannan sharadin wajen dauko niyya kenan ko da an hana ka ba abin da kanka mahilli haisu habastani Allah din da ka tsare ni nan ne wuri na to nan ko da an hana ka hanya yanka bai kama ka ba in kai wannan sharadi a lokacin dauko niyya ta hajji ko umara aka hana ka isa ba abin da kanka mahimmin haizu a boston ne shi ne wuri na kenan zan tsaye inda aka tsare ne inda aka tsare ne ya ce li kaulihi ta'ala allah ya yi magana na akan fayin ustirtum fa mastaisir min alhaji idan aka tsare ku kamar da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam na an tsare ku to abin da ya sauƙaƙa na hadaya ku yanka wani yawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam aikace jin labarin da sulhun hudaybiya kaga manzala ya huto ne ya zo umara da komi da komi an zai kurin aiki za a yi wannan suka ce a yan makka kwarai suka ce a ina nan dai bayan dogon da ya bayan tattaunawa dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni kowa ya soke dabba sha'ana bayan da ya gabata ina ga kan abin da aka samu dai na rikici sauransu daga baya dai an yanka kowa a nan hudaybiya kusan kilo 16 ne yanzu kuma cikin maka ne ma yanzu damu a cikin yanzu cikin jirgin gari ne ma inda aka tsare aka tsare sun gasu ga maka sun shiga ba sannan suka yanka suka aka alƙawari da su dawo baɗi su ma zan kama su gori a ce musulmi sun shigo da kansu idan mun ba ku uzuri ku zo baɗi kenan uzurin mu to nan take nan hujja ce ta in aka tsare ka baka je ba kun baka yawancin sharaɗin ba to za ka yanka na musamman dalilin baka cika aikin hajji ba sai damul wata magana wanda ya je wajen iyalan shi bai yi da ba aikin haji an bayan ya ta hallulu ne na warko kenan hajjin ta yi bayan ya ji wa annabi ido wancan ba wasu ce a sai ya yi wancan ne bayan da ya gabata a baya na wanda bayanin wannan sabbin abdullabin umar abdullabin abbas abdullabin abdullabin as wanda dai fatawa ta yanka zai yanka dabba wajibi a kan shi tunda ya yi je wajen iyalan shi ya ce wa huwa damun yi faradu alalhaj idan wata a sana hajji ce wa kansa baka kariban can bayan nan kusa bayani ya gabata sai akwai madarasin mu na 96 can bayani ya gabata kan haka kina shi ma dai kan dalilin taki iyalai ba ida aikin hajji ba jini ya kama yanzu wannan abin da aka na magana jini ya kare sai sa magana ta al'umara sai magana umara yanzu ita kadai العمرة من من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعب- لعباده الدرجات ويغض عنهم بها الخطيئات yace umara tana daga cikin ibadodi masu girma min ajallin ibadat tana cikin ibadodi masu girma wa afdal qurbat tana daga cikin abin da ake samu kusantar Allah mahiyici tana cikin mahi- manya-manya mahiyicin abin da ake samu kusantar Allah allati yarfa'u Allah biha li ib- ibadi darajat ita ce aikin da Allah yake daga darajoji ga bayin shi yin umara iya Allah iya daga darajar bayi dalilin aikin umara wa yahuttu anhum biha al-khati'at kuma Allah yana kankare kurakure ga bayin shi dalilin umara وقد حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا كما أنه صلى الله عليه وسلم يا قديتر يا قديتر أكن ينتا أهدي كم أعيكتي dan yayi yayi yayi da dama ba dai ba biyu ba kamar haji gwajin da haji da yayi amma umara yayi da hudu daban daban faqal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ruwayar da mun karanta baya ruwayar da bukhari ya kawo muslim ya kawo imamu tirmidhi ibn majah duka wasan karuwaye ta ya ce al'umaratu ila al'umarata kafaratu lima bainahuma can baya bayani ya gabata cewa kafara umara zuwa ga umara kafara ce na kurakure da aka yi tsakaninsu ta yake cewa dai alhaji mawuri sarar da janna ta na magana hajjin da aka yi talahiyayya ba ta da wani sakamako a wajen allah illa ya baka gidan aljanna a wata ruwaya wadda imam tirmizi da sa'ibin maja sun ruwato yana cewa tabi'u bainal hajj wal umra fa innahuma yanfiyan al faqr wal dhunub kama yanfi al kiru khabath al hadid wal dhahab wal fidda yace annabi sallallahu alaihi cewa ku bi bayan haji da umara kenan kai umara kuma ka sake zuba umara bayan umara inda hali ba lahi bane inda hali ba laihi ba ne fa'innahuma yanfiyanin faƙar umara da haji suna kore talauci wa zunub da zinihi suna kore talauci da zinihi kama yanfi likiru khabatal hadid wa zabal fita kamar yadda zika-ziki wanda ake yin kira ake hurawa wuta ta kama a narka karhe duk wata dattin karhe ya gushe ya bar karhen a samu karhe gangariya ko zinariya ko azurwa yadda wuta take zuga zuga ke hura wuta ga azurfar daban ko zinariya daban an karhe ne daban kuma kasa daban to shi ma kenan hajji da umara haka suke tace zini daga jikin bawa su raba shi da zini da talauci kamar yadda wuta ko ziga-zigi ke ɗoke ƙazamta ta ƙarhe ko ta zinariya ko ta azurwa haka hajji da umara suke kore talauci da zunubi ya ce wa atamara alayhi salatu wasalam wa atamara ma'ahu ashabu fi hayati wa ba'da mamati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umara kuma ya yi umara tare da sahabban shi iya raye haka bayan ya mutu sun yi da shi sun yi bayan ya mutu kai sun yi ta arkanuha rukunan umara al-ihram shine yin harama labbaka lamu umrata shine yace ho ne tudkhulu fiya shine niyyar shiga cikin umara da kawai sallallahu alaihi wasallam annam al'amalu bin niyyat domin annabi sallallahu ya ce dukkan aiki iya buƙatar niyya ka kudurta niyya a ranka ka ce labbaka la umratan kalmar talbiya kenan sai abu na uku a tawaf wa sa'yu tawafi na uku na biyu kenan tawafi na ka'aba idan ka zo ka yi tawafi kewaya bakwai uku gudu gudu hudu tahiya da ka kare sallaka na ka'a biyu ka je kuma ka yi sa'ayi safa da marwa wannan su ne rukunai duk da anan shi ya so ya kawo alhalq mahal gaskiyar magana magana mai kari alhalq sai ko sai sai ya cikin wajibat zai ce wannan magana da ta ta maganar maganar hirami da tawafi da sa'ayi rukuni ne ya ce liƙauli ta'ala wanda tawafu bilbetul atiq Allah ya umarni ku yi tawafin ɗaki da ɗaɗɗan ɗaki wa ƙaulu ta'ala inna safa wani mara ta mishi ayyurin la zuwa ƙarshe wani hajjabata a wata mara maganar Allah ce safa da marwa suna cikin manya-manyan alamomi na addinin Allah kenan magana shi ne kenan hujjar shi ta maganar tana cikin rukunan kenan wal qawli sallallahu alaihi wasallam us'u fa inna Allah kataba alaikum sa'i us'u ma'ana ku yi sa'i na kenan umurni annabi ku yi sa'i Allah ya rubuta muku yin sa'i shine hujjojin shi na yin tawafi da sa'ayi a cikin rukunin haji sai ta yi alhalq aw taqsir maganar aski ko sese wani hata a cikin aikin hajji iya cikin wajibat tun ta akwai masu gana amma gaskiya gana mahi kari iya cikin wajibat amma nan ya tashi layar kunne kenan yin aski ko sese li hadisi bin umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yakun ma'ahu hadiyun falyatuf bil bayt wa bayna safa wal marwa wal yuqassir wal yahlil dan musulman ya ce wanda bai tare da hadaya ya yi tawafi na ka'aba ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa kuma ya yi saisaye ya rage gashi shi kunsa a cikin aikin umara yin saisaye shi ya yi don ana san aski a cikin aikin haji idan ka zo umara ka yi kolo iya arsa ma askin gashewa arsa askin askewa gashin askewa a bayan aikin haji tana ka yi kolo da biya a ce a samu aski gaskiya bayan ka kare in baka jima da yawa garin makka sai ka ce an so a umara ka yi sese haji ka yi aski kin annabi yayi magana lokacin aka zo kin aka tsare su yayi magana idan aka zo wani aikin haji na farko da ya zo sahabbai ya ce su yi tawafi na ka'aba da sa'i safa da marwa kuma su yi su yi sese nan kenan wanda za su kenan tamattu kenan wanda suka tamattu ku yi sese sai ku warware aikin hajjin yace wajibatuwa wajibatikin wajibatikin umara sai ta yajibu ala man arada al-umrata an yuhrima biha min al-miqat in kana muqiman qablahu wajibi ne ga wanda zai zo umara yayi harama daga miqati in kana zamne garin da kake kahin miqatin yake ka zo ta miqati fa'in kanin mukiman ba da limikat in dama misali garinku a cikin mikata an ce mikata iya da iyaka sun misali cin misali yanzu na madina kilo 400 za ka ci kayan ka zo makka tun daga madina da wajen arabin ka za ka tafi kilo sama kilo 400 cikin ba mikati ai akwai wasu garuruwa suke nan ko wasu suke ciki iya su kilo 400 makka misali ko 400 kaza ba kaza da suke da cikin mikatin to da garinku kenan kai ba ta ka koma baya ka dauko niyya kullun kai gaba zaka yi kenan wanda yake cikin miƙati duk da akwai magana kan yan cikin maganar arami wannan dai wanda yake cikin miƙati a takaice ba magana sai ya koma miƙati zai dogo daga gidan da yake daga inda yake yace fa innahu yuhrim min manzili wanda yake cikin miƙati kenan bayan wuce miƙati an maka zai harama daga masaukin shi وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه أما وانده يكي تكين غرم مكة واجبين يهوتا حل wajen haram wajen haramin makka kuma nan ba ya je miƙati ba ya wuta mun ce makka tana da akwai magana haramin makka kuma akwai magana miƙati haramin makka mun ce kusan makka mafi tsawo kilo sha shida bangaren gabas bangaren misali bangaren yamma haka kilo shida misali bangaren arewa sha biyu bangaren gusum kenan dan wuri da kasa kilo 20 a yanzu kusa ma cikin gari suke duka gaba da suke wannan shine haramin makka amma ce mikati wani kilo 100 kaza 200 400 kenan to yanzu anan iya mulki magana wanda yake cikin hurumin makka haramin makka shi wajibi ya wuta daga cikin wannan hududukin harami ya wuta waje ta kwanyoyi niyya ya shigo duk da manganu ne na masa'alar wanda yake cikin maka yana yin ta matu'i ko baya yi dan Allah ya ce zalika da manan da manan kun halu hayatul masjidil haram da aka magana tamattu'i an ce wannan wanda iyalan shi ba cikin harami suke ba kai wanda ke cikin harami yayi an ce ba samu wani manzo Allah ya huta ko sahabi ya huta waje ya ne umara dawo za mu ga ga insha Allah tun zai nan ya so ga maka wanda yake cikin mikati kasa da mikati zai da ne ba ta ya kuma ba kuma ta ce yanzu sai ya ce wannan magana da ya yi ta a huta daga cikin harami li'amari sallallahu alaihi wasallam Aisha ta radiyallahu anha li'amari sallallahu alaihi wasallam Aisha ta an tuhrima min at-tan'im annabi ya ma Aisha umarni lokacin an samu matsala ta za a koma gida sauran matan sun yi ta ita bata tana kuka za a barta da Haji ba tamba Umara annabi ba da dama Abdurrahman dan uwanta ya kai ta wajen kin shi tan'imu kusan ne gabne da wuta da harami in so su dawo si umara shine hujja shi anan na kiran dan har ta kama ta za a idan aka samu matsala misali in mata misali masa matsalar jini jini ya kare sai sai umara misali irin wannan matsala in Aisha aka samu kin haka za a yi a wuta tan'ima dawo waqatuha wani lokaci ne ake ake umara ai mun san haji dai akwai akwai ashirul hajji ko na zarqada zulhijja muharram kai wannan shawwal zulqida zulhijja wata uku zulhijja to wannan yanzu ita umara hawa wani wani watanni ne na umara sai ya ce jami'u ayyamus sana wa qatlul umara dukkan kwanakin shekara babu wani wata wanda ba umara dukkan kwanakin shekara illa anna fi ramadan afdal mina fi ghairi illa a cikin watan ramadan ta yi fadala akan wani lokaci daban wanda ba na ramadan ba li kauli sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadan ta'dilu hajja wata wata wata wata ce hajjata mai yace domin umara a cikin watan ramadan tana daidai da haji wata ruwa ma yake ta tana daidai da haji da ni tare da ni shine magana ta mahimmancin kenan yin umara a cikin watan hajji ka yin umara a cikin watan ramadan a cikin ramadan sai jawazuha qabla alhajj halittin yin umara kafin kai hajji yanzu misali mutum zai je misali wai a ba ku taba hajji ba zai iya saudiya umara dawo a ci a bai kasar maka hajji ba kaje ba ana iya yi kana iya zuwa ka yi umara ka dawo daga baya kuma ka je ka yakin haji eh aka samu haka nan da nima haka ne rauku yi mun je mun je umara sanar da ana kuma ana mugun kame sallama ka zo ka yi farla ba cikin jama'a sallama kana haɓarawo kana liya koma ta zo ka maka to zina liya ce an lullu wani dawo ta yata haka ce ka tsaya ka yaji ne kana da matsala kenan amma in kana da dama ka dawo ba ta kai lahi a zuga ka hajji wata biyu ka zama na gida ka yi hajji a an kwamta ya tawa ba laifi bane wannan kai yace hujjar da yace ana iya yin ta kai kai haji ba an ikrama ibn khalid annahu sa'ala ibn umar radiyallahu anhuma an al-umra qabla al-hajj fa qala la bas yace ikrama ibn khalid yace ya tambayi abdullah ibn umar kan matsayin yin umara kahin kai haji yace la bas ba laifi kallan komi ikrama ke cewa al ibn umar اتمنى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهج انا صلى الله عليه وسلم عمره تا هدي تا تا bude maka ta ta jirana wani ta jirana yayi kuma ta qada kahin ta aikin haji eh yadda umara nawa kahin ya aikin haji eh akwai ta qada akwai ta jirana kuma akwai me aka wanda yayi umara hudi da kuma ta mutun zulkada kuma ya koma ya koma gida kenan na iya yin ta a takaice sai tikirarul umara a sake yin ta kayi umara ka koma da hali kayi ta bayan ce kuma ka koma kwana biyu ka zai ka sake umara balin ba balin ba sai yan kasuwa masu zuwa zauwa babu laifi ka yi ta sau dama ba ana ba ya ce itamarar nabi sallallahu alaihi wasallam arba umaran fi arba'in sanawat lam yazid fi kulli safaratin ala umaratin wahida annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara so hudu a shekara hudu a jere ya dauko ta hudebiya ka yayi ta kada yayi ta bude maka wani ya yi kuma ya yi wanda ya zo aikin hajji wanda ya zo wanda ya zo mai aka ca wanda wanda ya zo ba tara ma umara da wanda ya kuma tare da hajjin shi ya yi umara hudu a cikin shekara hudu a takaici amma umarar da ya a cikin shekara hudu lam yazid fi kulli safaratin ala umratan wahida bai ƙara ba umara a da kirim da kun da yi wanda ya yi ta bayan fitowar makka da wanda ya zo a wacce na ma'amai da shi ko wanda ya zo ta aka ta wadda biya da wanda ya zo ta ramon da wanda ya tafi da hakin shi bai ƙara umara ba a kowane bulaguro umara ɗaya yi bai umara biyu ba magana da sauka maka bai ƙara duk da umarar da ya yi daban-daban ba wanda ya ta biyu a ta yi ɗaya a bulaguro ɗaya sai dai a wani koma daban wala ahadun min ma'a min sahaba radiyallahu anhum shi bai umara biyu ba akan ɗaya bai ƙara ba haka duk wanda suka tashi sahaban suka tare da shi duka ba sahabin da ya ta biyu da ya ƙara a tahiyya ɗaya umara biyu ya ce wa lam ya bulughuna anna ahada minhum jama'a bain umarataini fi safarin wahid dan da muke ayo na mahiya alazamu ya ce kuma mu samu wani labari ba wani labari bai zo ba inda aka samu ɗaya a cikin sahabbai wani ya taɓa gama umara biyu a bulaguro ɗaya zaga alhazanmu a kai da musulmusul aisha ya ce akwai zai wa mutum biyu umara da rana yawa babin shi yawa kakai shi yawa waye da gida wai je umara da dawo je umara kun haka na kastai sun sami mutane musan komi ba abin yasa kamar kamar ibada ce haka suke ta wala to sai ya bai cikin sunna bai saba ya saba sunna ya ce shi bai ba umara biyu kuma ɗaya cikin sabai ba samu wanda wanda ya ba ya ce sawa'un fi hayati an ba a da wafati iya dare ba samu ba haka bayan ya mutu a samun sahabi ba da ya haka abu ɗaya ne illa a ashi ta radiyallahu anha kina hadat fi hajjiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara akhaha abdurrahman bin abi bakar an yakhruj biha ila tan'im lituhill bil umra li'annaha zannat anna umrataha allati qaranataha bi hajjiha batalat fa bakat fa azina laha rasulun sallama an ta'ata mira ta tayiban da nafsiya abin da ya wakana ce aisha radiyallahu anha an samu ita an zo aikin haji sauran mata da sallama ita shi ne sai zo mata da aka zo ai umar aka fara yi da suka mata kun daga baya suka je kuma suka ba su haji suka cika haji suka sun haji da umara wasu sun yi kirani to ita ta zo da jini kenan bata dama ta yakin ta yakin umara to sai take take kuka yanzu jin matan ga su koma haji umara ni kuma kurin da haji kadai duk da kirani kirani ko sun haji umara ne ma kai ka ce su kasan da bizo da haji ba ce iya dama ya warware ya umara daga ba ya haji to ce sauran mata sun yi aiki biyu ni kuma aiki daya take kuka kan haka annabi dai da ta ya dada mata rai ya ce abdaman ku hoto da kai ta nemi kai ta ku je ku dawo ta ta yi umara amma alhali ta samu wannan abu tunan aka ce an samu kuma ga dalili aisha kadai aka haka nan shi ma muke cewa ƙololuwa idan mutum ya ce ma zai yi to ma wadda ta shiga halin aisha ita za a samun hujja kan takwar mai halin aisha mace aje makka ta zo da niyyar umara ta kasa samun tsarkaka daga jini har a wuta haji to ita wani an ba ta dama daga baya hujja da maganar aisha ta je ta na'im wajen harami ta yi niyya ta zo ta yi umara bayan haji wannan shi ne ƙololuwa shi kan ce mai sa inda har haka yana yiwa an san mata nan sallam gaba daya ba a samu wata ba a bayan shi bayan sun ce ba ta samun wata ba ko ita aisha a wani zamani daban da wannan lokacin ba ta samun wata ba ko wani cikin zabi ya zo kuma an san mata da wiya ce duk ai hajji a ce ba mu jini da hada a ce a zo lafiya lau to ba a samu ne cikin magabata matan sahabbai ko matan sallama ba a samu wata mace ba wadda ta samu wannan kakin ta je ta yi umara ba haji maza da biyu ba sabai ba su ba su ma matan na shi ba su yi ba a bayan shi ko ya daren amma ya shi aka samu ta ba a wannan halin kuran jan cike na mutum in ya yi jayayya ba kololuwa ba kai ba namiji ba kai ba la ilahiyya wadda ta samu matsala aisha wannan za ta iya dogara da magana ta je ta ci aisha ma ta yi amma haka kurin kai lafiya kalau baka da wata madogara ko da ta yin umara bayan ka kai aikin haji ko kama kanka ko kama wani babu nasi kuma gaskiya alhamdulillah malaman saudiya kware suna ta bayani wallahi in mutum ya shirin wasan su kusan kullum dai a gana suna magana wanda magana magana kuma ba alhaji suna wahala suna zuwa umara bai cikin sunna a taba sunna suna ta yi amma mutane kaman ba yi da kuma yi da mutum abin da ke wajen ma to wannan shine magana da ya hudi kenan ba a yin umara biyu a tafiya daya misali amma me za ka samu dama ka yi umara biyu ka zo haji irin masu zuwa daga baya ba su je madina ba ka zo haji an kare haji ka zo kayi umara ka kare kayi aikin haji ka kare to aka ce kuna da dama za ku ta yi madina ziyara na sa magana to a wannan hali tun da kai baka tahi ba madina yanzu ka tahi ba kawo daga cikin mikati kenan su kai bulaguro sabo ka je madina yanzu za ka dawo ta mikati to a wannan tun tafiya bicin yanzu ta zama tafiya bicin kina makka yanzu ke tun za ka dawo makka kana da dama ka yi niyyar umara daga zurfulefa daga wani mikati na madina ya ka yi niyyar ka ta umara ka zo ka yi umara kaga anan ka samu tafiya biyu kuma ka yi umara biyu a wannan halin amma wanda ba haka ba kenan ba shi daman yin haka ya ce wa hadhihi al-umratu allati tamarata aisha khasatun biha wani umra tashi aisha abin aisha kadai aka maka ita ke banta wani abun bidalil annahu lam yu'raf an ahadin min sahaba rijalan wa nisaan annahu itamara ba'da hajjihi min tan'im kama sana ta aisha radiyallahu anha yace domin me sai wani magana yace ba a samu ba ba a samu ɗaya ba daga cikin sahabbai gaba daya a mazan sahabbai ko matan sahabbai ba a samu wani ba ya je ya yi umara bayan haji ya je tan'im ya zo ba a samu haka sam sam haka nan kenan bai cikin aikin magabata bai cikin aikin salaf yin umara biyu a tafiya guda ba taɓa samun haka bayan wani kaki inda kuwa abin da sun yi ya ce walawa alimun sahabatu an na sani a aishata masharu'un lahum ba da hajjihim lastafadar naƙalu annun fi zalik ya ce inda har sahabbai sun san da cewa abin da aisha ta yi zai hau sauran mutane kowa zai iya yi da yakin aisha ai da an samu kwarai da abin ya ma ya yawa da an samu magana da sabai kowa an samu wane ya wane wane ya yi a maza ko mata da an samu to ba taɓa samu ba ya ce kala imamu shaukani rahimahullah ya ce walam ya atamir ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam kharijan min makkah ila al-hil thumma yadkhulu makkah bi umrah kama fa'alu an-nas al-yawm wala sabata an ahadin min ashabati fi zalika man shi kai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umara ba daga makka ya huta daga makka ya zo da umara bai taba ba ya zo shiga makka da umara haka kamar mutane kamar mutane suke a yau kina ba ajima nayi yace kamar mutane suke a yanzu ya su hutu sai umara zai umara su dawo sai umara yace ba a taba samu annabi haka ba yace sahabi ba taba samu haka ba to wala sabata an hadu min sahabati kun ba ba annabi bai taba samu yayi ba ba a taba samu wani sahabi ba cikin sahabbai kaf wanda ya huta daga makka ya je ne umara ya dawo umara ba ta samu ba dan haka kinin ba abin yi bane ba yace ba haka ce kama lam yasbut an sahabata radiyallahu alaihim tikrar al-umrah ba'da al-hajj fa innahu lam yasbut anhum tikraruha fi sa'il ayyam sana yace haka ba a samu ba daga sahabbai kunkun umara a cikin kwanakin shekara in je in dawo in je in dawo wa kanu yantabuna makkah al-umara afradan wa jama'at ya ce alhaji suna zuwa makka mutum shi dai ya zuwa makka ko jama'a jama'a suna zuwa wa mu ya'lamun anna al-umrata hiya ziyaratu tawaf al-bayt wa sa'ib al-safa marwa kuma alhaji sun san da cewa umara ita ce ziyartar ka'aba ita ce mahi ya ka ce sun da cewa tawafi na ka'aba yayi sa'ayi tsakanin yayi sa'ayi tawafi na ka'aba yayi sa'ayi badal an ya shagalu an fusan bilkuruci da tan'im su ba sahabbai da kuma suka wuta tan'im su dawo inda muke hajji a dawo su ba su haka ba ya ce haka wani ishigali bi amalin umaratin jadidatin ya tabi'una ha umaratin ba ta sabakata haka da yin umara sabuwa bayan kai wannan kai wannan ya ce fa'aula aitu bilbet abinda ya yi a wajen sahabbai yawan tawafi kura su sun yi ta yawan tawafi a ka'aba da zuwa umara ka je ka dawo ka je ka dawo yin tawafi a wajen safai ya yi musu da wannan zuwa rume da ma ake umara a yi tawafi a sai a yi ne ko to sun kai muhimmancin tawafi sai ya yi muhimmanci sai suka yi ta tsayawa yin yawan tawafi a cikin makka maimakon wuta a je ta a dawo yace wa ma'lumun anna al-waqt alladhi yasrifu man yakhruju li tan'im li yuhilla bi umratin jadida yastati'u an yatufa ila bayt mi'at mi'at al-ashawat fi hadha al-waqt alladhi yasrifu al-mu'tamir fi umratin jadida yace alhali ta wanda sani kahin ka je tunda su a wajen tawafi yayi yawan tawafi sun san kahin ka huta bulaguro ka je ta ka dawo tawafi nawa ne a ka'aba ya tawafi da yawa tafin kai sai da dari musa dari maka ka dawo daga tan'im kuma shi aka samu ya asali amma wancan bai asali yace قال يقول الطاووس رحمه الله الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له يعذبون قال لأنه يدعو الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى وإلى أن يجيء من أربعة من أربعة أميال يكون قد طاف 200 طواف وكل ما ذهب بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء yace a wuske cewa waɗanda suke umara daga tan'im su je su dawo su yi umara yace ma adari yu'jaruna alaiha am yu'adabun wai za a ba su lada ko azaba za a musu shi ɗayan biyu dai bai san wani zai samu lada za su samu ko azaba za a musu sai wani ya ce yu'adabun a musu azaba na mai kamar azaba azaba musu azaba ya ce to shi ya ce li'annu ya dawo tawafin bait mutum zai bar tawafin ka'aba wani kusa da arba'ata mayal ya je wajen mil hudu kilo mu ce misali shidda kahin ka je kilo shida ka dawo baka tsafi ɗari biyu ma na ka'aba ka bar amma yi ce kaje kai abin bai abu shi ne mamukan da kenan ya ce duk lokacin da kai tsafi na ka'aba ya yi maka ko ina ma tsawafin ka ka'aba ya yi maka wani bulaguran ka je ka dawo ko ina ma zaka ya ce da falqaul bi adam mashru'iyyat at-tikrar al-umrah huwa ma dallat alayhi sunnatu an-nabawiyya al-amaliyya yace maganar a dole maganar da ya kare ya ce maganar hana shar'anta ko rishin shar'anta kwankoma umara a tahiya guda shi ne abinda suna ta nan salasalama ta tabbatar da shi a aikace wadalla alayhi fi idus sahabatar zuwa nan alayhim kuma bayan suna da salama haka aikin sahabbai a aikace haka ya tabbatar da rishin shar'anta yin umara biyu a tahiya guda hukunkuma umara ya ce wa kada amarna nabiyuna عليه السلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده أنا صلى الله عليه وسلم يا من أمرني da lazimta sunan shi abin da ya yi da abin da khalifofin shi suka yi a bayan shi to ba a samu sun ba faƙala ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa da mahadiyin ar-rashidin min ba'di ina muku umarni da rike sunnata sunnal khalifofina shiryayyu mana masu shiryasuwa wanda suke mana a suke a bayana shiryayyu wanda suke kenan sabon shi kenan halifofin shi addu alaiha bin wajiz kuma ku rike wannan sunna ta ta bayana ku rike da haƙora mata muna da kyau kenan kanku suke ta kaka shi zaka tsaya akan cewa ka a ƙara a tsaya a abin da ya bari ya shi sai ziyaratul madinatul munawwara ziyara ta madina sati da wuce aka mana yanka magana ta damun zai cikin zai sami na gaba ziyarar madina mai matsayinta ya ce fadalar madina fadalar madina da hukun fadalar madina an jabir bin samura kan ruwa da imam musulmi ya ruwato ibn majabi ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu إن الله تعالى سمى المدينة طابة Allah yace naji manzon sallam yahudi jabi kace naji manzon sallam yana cewa Allah mai girma da buwaya ya ambaci Madina da suna Taba da dadan gari ba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna la madinata kalkir tukhrijul khabith لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد manzan sarasa muke cewa madina kaman ziga zigi ne da ake hura karye wani abu dai a hudda mara kyan dattin daga cikin abin haka take hudda kazamta yace kiyama ba za la musa kiyama ba za ta tashi ba hatta tanfil madinatu shirarha sai madina ta kore duk wani gaibu da cikin ta kazamta cikin ta mutanen banza cikin ta nan ce kun tashin kiyama kun san mai aka ce dajjal kan shi bai shiga maka da madina za a bada za a yi wata hurgitarwa a madina a tsorata a wata girgiza to da girgiza duk wani munafiki mun na banza zai huta masu imani su zamanin su zamanin su yan kare ba tsoronta an tace ne a shi an huta da banza ne ya mutanen kware haka za a kiyama mutanen kware a cikin madina za su saura za ba za a yi wata tsoratarwa wata hurgita duk mutum banza ya tsorata ya huta na kware sai zamna ya haka madina take nan tana tana kore kamar yadda zuga zuki ke kore kazamta ta kare kenan wannan shine matsayin madina kenan darajarta sai fadalul masjidiha wa fadalul salati fi fadalar masallacin madina kuma da fadalar sallah a cikin masallacin madina ana abi hurairah radiyallahu anhu ya bulugu bihi nabi sallama wannan ruwa daga abu huraira amma yana dangana wannan magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa la tushaddu rihalu illa ila thalath masajid masjid hada wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa wannan ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo da irin su abu daud sai imam an-nasa'i manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tushaddu rihal kakku kulla sirdi ma'ana magana ce kada magana cewa kakku yi bulaguro na musamman don matsayin wuri ma'ana bulaguro yana wurin ba ana ne bulaguro na neman albarka a wuri duk matsayin wurin ka je don matsayin wannan wurin na neman lada ya ce sai wuri uku ya ce wannan masajidi haza wannan masallaci na na madina to masajid al-haram da masallacin harami na makka da masajid al-aqsa na kudus nan kadai aka ba da damar zuwa bulago ina ga abu hurare ne abu hurare ne gamin da ka'ab abana ne cikin zai mana magawata ya hoto daga turu sina a duk saurin sanan ne inda Allah ya magana da Musa sallam ko a wurin mai girma a duniya inda Allah ya magana Allah ya magana da Musa sallam ita daga nake daga turu nake ce kai kai ce Allah inda na gamu da baka je ba bisa ce ya kawo mai wannan ruwayar kaga matsayin wuri mai girma amma ba dama ka je don matsayin wurin a takaice nan ne kadai kaga nan za su iya bulaguro don wani kabarin wani mutumin suke wani wali ko wani abu da ka je don wani matsayi a wani wuri albarka ba a yi laihi ne ba inda za ka je don nema don matsayin albarkar wurin ka yi bulaguro ka wasu tattalin sama ka je don albarkar wurin yau na wani wuri uku koran makka madina musula ƙasa nan kaɗai na bai ce kan kuje ko ina balagoro na musamman sai wani wurin uku wa anhu wata ruwaya daga abu huraira ruwaya da ita ma bukhari haka muslim ya rawaito haka imam tirmidhi haka imam nasa'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام yace sallah a masallaci na wannan ya gwada nashi gidan na madina annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi alkhairi akan sallah dubu ta wani masallaci wanda ba wannan ba amma inda ta hidibin yace sai masjidil haram shikenan bai cikin lissafin wannan lissayin ta yi dubu duk wani masallaci banda masajil haram to a nan mun kanta ruwayo a baya sun tabbata cewa masajil haram shi sallah ɗari ce da ta madina ce kuma ya yi sallah ɗari ta madina kenan da ta garin kuɗin wani gari kake in ba wani wurin uku ba misali kai sallah a masajil haram daidai yake ko ya yi sallah dubu ɗari sai ka yi sallah dubu ɗari misali a damagaran ko a kano ko a birnin yau misali ina ne ya ka sallah dubu ɗari ka samu sakamakon wanda ya ɗaya a masajin haram a madina kuma dubu ce wani shi mace mace alhazai masu tada rigima abinda aka saba ya shahara na magana kwana takwas sallah arba'in wata ruwaya wata ba tabbata ba kuma kasa kuma kuma iya kullum abinda bai tabbata ba ya yi shahara mutane ruwan batan inganci bai tabbata ba amma kuma mutane sun kama ta da hannu biyu sun bar abin da ya inganta cewa an gaje maka sai ka an kai sallah arba'in wata fadala zaka ana rigima tsakanin kamfuna da alazai ya mai kwana takwas ya musamman sallah arba'in in ya kiya a yaga mai wani abu daban ko masu ce bisa koma a kamfanin shi gaskiya wanda ke alhaji ne mai neman lada ka je ka ziyara ka samu sallah ka masa rama amma zaman ka a makka kai dan bulaguro ya yi maka alkhairi ya yi maka fadala akan zama a madina ga dalili saboda sallah dubu ɗari in kai ɗaya harami na makka amma mutum dubu ce daya ta Allah sun zo daya kuma magana ce shi manzo ne wadi kuma abin da babu shakka fa ba wata hilafa ma a wata ruwa ya ce sakanin wani ya ce dari ce wannan ya ce ba wata hilafa ba wani sabani ɗaya da aka samu inda ya sabani kan ta makarantar madina ko banci wannan ruwa ya ce ƙararar ruwawi kun ba sabani tsakanin sahabbai wata ruwa ya ce ta ce ɗaya ne babu ma mutanen da yankin Allah da san da bin ra'ayi da neman gyara wuraren abu su daban ya ga neman aya madina waye ta waye wanda wani ka ce ka yi adam sanin madina ka yi sanin makka shi ba labarin wannan kamar ta sana bayan addini kamar abin addini kamar nasi ne ko sai annabi sana sana addini zaman kan mana a buku san annabi ko san madina ba ko ke tuwa ka kana wai ka magana kai musulmi ka mutum mutum bai san madina shi shari'a kullum lamarin addini ba ra'ayi bane ba lamarin lada ba a kiyasin lada ba a lada da ra'ayi a ce lada ka za ka samu ka yi mutufile ka yi matamanta ka ce ka zai ba a yi abin da manzan Allah kan shi abin da shi lada a ba shi labari ya bada ba a lada kiyasi na ka shi manzan Allah ya hudi ya ce makka sallata dubu ɗari ce ta ko'ina kuma ta yi ta madina da ɗari ta ɗan wani Allah da ka yi duk samu dubu ɗari da dubu ɗaya su zo ɗaya kinan alhaji mai neman lada ka je madina ka ziyarar ka ka zo makka kwanakin ka sai yawa a makka don ka samu gara basa kayan ka bakasa saudiya allah taimake mu sai ya ce wa ana abdullahi bin zaid anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatu min da janna yace tsakanin annabi sallallahu alaihi cewa tsakanin daki na da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wannan wuri ne aka ba shi wannan matsayi inda manzo Allah sallama yake mumbarin shi da ɗakin shi wuri ne sanan yana a ce rauda aka ce rauda rauda wannan wuri na musamman a ce ka iya matsayin a bashi matsayin aljanna tsakanin mumbarin shi da ɗakin shi amma nan ba ka je ka nema kana kana roƙo annabi bukata dan kana kana rauda ko suna ɗauka ma kamar wannan ke istijaba a wurin gaskiya kun wuri ne ga matsayin shi ba wani abu da ya zo na musamman na matsayin addu'a ta musamman a wannan wuri nasi bai zo ba amma an ba wani matsayi wannan wuri matsayin dausa da cin dausayin aljanna kudin ka tsaya a nan kudin in ka je ba kai lagi ba ma ka dauki wani abu daban na musamman yi musu abu daban na ibada a wurin na musamman gaske magana ka shiga wuri ga matsayi ga matsayin wurin kudin wannan shi da kenan abinda shi ziyarar madina yanzu sha Allah kai satin sama sai mu bayanin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar maga yadda ake zuwa ziyarar kabar annabi sallallahu alaihi ina ga darasin mu ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته